ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
yau muna biyar ga watan safar jira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya daidai da 19 ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arrahiqul maktum wannan shine karatunmu na 44 ko? ko da uku to karatunmu na 43 a cikin wannan littafi mai albarka alhijratul ula ila alhabasha madashin karatunmu na yau shine wato hijira ta farko zuwa kasan habasha habasha kasa ce daga cikin tsoyin kasashen duniya daga cikin kasashen afirka tana nan kudancin sudan da ke ko daga sudan ita ce wadda ake ce ma ethiopia to hijira zuwa habasha hijira ta farko shine za mu yin karatu a yau kanat bidayatul i'tida'at wato farawan ko kuma farkon wato ƙetare iyaka da aka zaki fi awasifa awakiri as-sanati rabi'a cikin tsakiyar ƙarshen shekara ta hudu minan nubuwati daga annabta mana daga shekara ta hudu da rabi kenan hudu da wata shidda zuwa abin da ya kai ƙarshe-ƙarshe dai kenan tsakiya kuma na ƙarshe da wata bakwai ko da wata takwas daga annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bada'at ba'ifa wannan shekarun duka sun wara ne da rauni kuma ana cutar da musulmi ana masu kama karya ana tsangwamar su ana tsanar su ana gana masu azaba kaga ba su da karfi kenan ashe akwai lokacin da zaka samun kanka musulmi ne kai mai imani da Allah mai imani da alkur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka da ƙari rauni ke gare ka tare da cewa abin da kake rike da shi mai ƙarhi ne to amma rauni yana samun ka ne sakamakon wasu abubuwa waɗanda hukunci ne na Allah hikima ce ta Allah Allah subhanahu dan Allah ta'ala ya nuna maka lalle ba ka cika ba ba yadda za ka zamanto cikakke da yadda ka cika wani bangare sai ka samu tawaya kuma wani bangare kuma ita duniya haka Allah ya yi ta amma shi abin da kake akan shi gaskiya ne kuma abu ne mai ƙarfi ya fi ƙarfin komi bayan ƙarfin Allah subhanahu wata'ala to saboda haka waɗannan shekaru sun fara suna da rauni tun malam ta zal sa'annan ba su gushe ba ta shtaddu yauman fa yauman suna yin ƙwari suna yin ƙarfi kwanaki bayan kwanaki ma'ana yau da gobe kenan yau da gobe suna ta yin ƙarfi wa shaharan fa shaharan wata bayan wata suna yin ƙarfi muna ganewa ko to dama haka ne kamar kai ne da aka haihe ka an haihe ka ne kana mi rauni Allah wanda zai halaka kun min ba Allah ya halice ku daga mi rauni sun ma min ba da zafin kowace sa'annan bayan raunin sai Allah ya ba ku ƙarfi sun ma jala min ba da kowace ba'afan wa shaiba sa'annan bayan wannan ƙarfin kuma sai Allah ya kawo rauni kuma da hurhura to kaga kenan komai da ma haka yake farawa komai yana farawa ne jinjiri nan ya zama yaro nan ya zama matashi ya zama gwarzo ya kwari ya karfi to haka shi ma addinin musulunci komai haka nan ne babu wani wanda yake fara abu da farawa da iyawa ko ba haka ba kamar karatu ne ba za ka fara rana ɗaya ka san shi rana ɗaya ba haka za ka yi sannu sannu sannu sannu sannu in karatun alkur'ani ne haka in karatun hadisan manzala ne Allah haka za ka yi ta yi sannu-sannu kana sani sannu-sannu kana sanin waɗanda baka sani ba hatta ta faƙomat har sai da ta yi kamari ma'ana karfin ya cika fi a wasu tsanatil khamisa a cikin tsakiyan shekaru shekara ta biyar wa naba bihimul maqamu fi makka kuma zama a cikin makka da tsayawa a cikin makka wato ya kuntata da su ma'ana suka samu damuwar zama a cikin makka ma ko kuma suka gagara a suka yi karin kuwa a makka wa aka zo yi fakiruna suka shiga yin tunani fi hilatin a cikin wata dabara wani azanci da za su yi ko wani kokari tunjihin wadda za ta kubutar da su min hadal azabil alim daga wannan azabar wadda take mai raɗaɗi wannan gana masu wahalar da ake yi domin ana su shakat ana su sacewa ba wuce ya ce an hana su rawar gaba hantsi a hana su yi abin da suke so kowa zai abin da ya gada ma a baban da su to sai suka shiga tunanin yaya za su yi su rabu da irin wannan wahala wa fi hadhihi dhuruf to a cikin irin waɗannan yanayikan da ake ciki nazalat suratu zumar mala yace suratu zumar a cikin irin wannan yanayin ta sabka suratu zamar sura ce makiya kuma a cikinta babu komi banda bayanin karfin tauhidi tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat da kuma bayanin tashin alkiyama da bayanin cewa kowa zai koma wurin Allah subhanahu wata'ala ya girba abin da ya aikata a rayuwar shi ta duniya tushiru a cikin wannan sura akwai ayoyin da suke nuni ila ittikhadi sabilil hijra ya zuwa wato kama hanya ta hijira a samu hanyar da za a bi a ƙaura a bar makka wato alinu kuma ayat tana bayanin cewa bi anna ardallahi cewa lalle kasan Allah subhanahu wataala laysat bi dayyiqa ba matsatsiyar kasa bace ma'ana kasan Allah subhanahu wataala yalwa gare ta faɗi ke gare ta Allah ta'ala ya ce للذين أحسنوا الحسنى آه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للي كيكاوان أبيا تبتا قوانا نسكا كيوتا تا أتكين وانا رايوة تاس- تا دنيا معناتنا الدنيا الله سبحانه وتعالى زي ساكا ما da ainihin kyautatawa da kai da biyayya da kai ma Allah subhanahu wataala da biyayya da kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun nan duniya Allah zai saka maka da kyautatawa sakamakon mikaya abin da Allah yake so to Allah tun nan duniya ko kuma na lahira yana can wanda shine mafi wanzuwa yana jiran ka wa ardullahi wasi'a kasan Allah subhanahu wataala kasa ce mai yalwaciya kasa ce mai hwadi inna ma yuwaffa sabiruna masu hakuri ana cika masu ajrahum ladansu ne bi ghairi hisab ba tare da lissafi ba duk wanda ya hakuri akan bin Allah ya hakuri akan wato kaddaran Allah ya hakuri daga saban Allah to Allah ta'ala zai cika mai ladan shi babu hisabi ba lissabi mana kawai Allah subhanahu wataala shi kadai ya san menene zai saka ma wanda ya hakuri akan bin Allah muna ganewa ku wannan aya a cikin ta Allah ta'ala ya bayyana cewa kasan Allah tana da faɗi saboda haka inda kake in an hana ka ka bauta ma Allah sai ka bar wannan wurin ka tai inda domin ba nan ne kadai ka san Allah ba inda kake ba nan ne kadai zaka iya rayuwa ba ko ina ma zaka iya rayuwa shi yasa wata aya Allah ce ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'a ya ku bayina waɗanda suka yi imani Allah subhanahu wataala ya ce lalle kasa ta mai alwaciya ce fa iyaya rabun saboda haka ni kare za ku jin tsorona saboda haka in an hana ka wani gari ko ko wata unguwa ko wani ƙauye ko wani zango ka bauta ma Allah bar wannan wurin ka tafi wani wuri sai ka bauta ma Allah cikin walwala wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance qad alima ya riga ya san cewa anna ashabatal najashi lalle ashama annajashi malik alhabasha sarkin kasan habasha malikun adilun sarki ne mai adalci sarki ne mai nuna ya kamata sarki ne wanda yake kyautata ma talakawan shi sarki ne wanda yake shugabancin da ya kamata tare da cewa mine ne kafiri ne ba musulmi ba ne a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallama ashe kaga yaban gwani ya zama dole duk wanda ya abin da yake daidai ko da ba addinin ku ɗaya ba ya kamata ka faɗi daidai shi kamar adalci wai za qultum fa'dilu in za ku magana ku yi adalci duk wanda ya faɗi daidai ko ya aikata daidai ko ya daidai to ka faɗi ko da kun samu sabani da shi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kiyayya ku da wasu mutane ta dauke ku akan kin yin adalci tsakanin ku da su i'dilu Allah ce ku yi adalci to manzo Allah shine shugaban masu adalci ba shi yana bayanin cewa sarkin Habasha tare da cewa ba musulmi bane manzo Allah ya ce sarki ne mai adalci la yuzlamu indahu ba a cuta wurin shi ba a yin zalunci ba a nuna hin ƙarhi ko ba bakire a wurin sarkin habasha la yuzlamu indahu ahad kowa ba a cuta ma'ana yana daidaita mutanen shi kuma haka shine wajibi wajibin sarki mai sarauta shugaba ya daidaita talakawan shi ya daidaita su duk wanda ya daidai a mai daidai wanda ya ba daidai ba a mai ba daidai ba kowane ne shi wannan shi ke tsaye da mulki kuma shi ke kawo arziki da tattali ya kawo aikin ya kawo kasuwanci cikin ƙasa ya kawo zaman lafiya amma in dai ba a wannan cikin ƙasa to ba a rabuwa da waɗannan ba a rabuwa da tashin hankali ba a rabuwa da rishin aiki ba a rabuwa da taɓarɓarewa kasuwanci matukar dai ba a yin adalci a shugabanci amma ana shugabanci mai adalci to za a samu waɗannan abubuwa cikin rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara al-muslimin sai ya umarci musulmi an yi hajiru ilal habasha su yi hijira zuwa ƙasan habasha firaran bidini minal fitan don su gudu da addininsu daga fitina fitina shine mai azabar da ake gana masu a garin makka cutarwar da ake masu mun gane ko wafi rajab malai ce to a cikin shekaran a cikin watan rajab sanata 50 minan nubuwa a shekara ta biyar daga annabta hajara awwala ko hajara awwal faujin min sahaba farkon gungu jama'a na sahabbai sun yi hijira ila habasha ce zuwa habasha ma'ana shekara ta waɗannan tana karewa shekara biyar na kamawa a cikin watan rajab da wannan lokaci aka samu wasu jama'a wasu gungu fauj mufrad ne na afwaj yadkhuluna fi dinillahi afwaja to guda dai shine fauju gungu taro na wasu sahabbai sun yi hijira zuwa kasan habasha kana mukawwanan ya kasance an hahara su min shatta ko minit na ashara rajulan daga namiji goma sha biyu wa arba'a niswa da kuma mata guda hudu muna ganewa ko? maza goma sha biyu mata hudu suka ce su nawa kenan su goma sha shida gaba ɗayansu ra'isu hom jagoransu shugabansu jagabansu a cikin wannan tafiya madugunsu shine Usman ibn Affan shine Usman dan Affan radiyallahu anhu Allah shi kara masa yarda surikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma na ukun khalifofin manzo Allah shiryayyu sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usmanu radiyallahu anhum jami'an Amin.
wa ma'ahu zawjatuhu mata shi tana tare da shi ruqayyatu bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ita ce ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ta rasu manzo Allah ya kara mai wata ita ma manzo Allah ya ce da akwai wata وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهما kuma lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin su innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah lalle su ne farkon gidan da suka yi hijira a cikin hanyar Allah ba da Ibrahima wa Lutin alaihi salam bayan annabi Ibrahim ya hijira da shi da iyalin shi bayan annabi Lutu shi ma hijira da shi da iyalin shi ko fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim to an- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle usman dan affan da shi da matar shi ruqayya su ne gida na farko da aka taba samun miji da mata sun yi kaura sun bar garin su sun tai wani gari dan gudun hijira da addinin su wannan wata falala ce daga cikin falalolin sayyidina usmanu ibnu affana radiyallahu ta'ala anhuma kana rahilu ha'ula'i wato balaguran waɗannan tafiyar waɗannan da garin makka ya kasance ta sallulan a ɓoye ne a sulale ne kamar yadda ba shi ke cewa a sulale bi zulmatin laila a cikin duhun dare suka bar garin makka kadiba ka gani mumine ne fa kuma suna tare da wa tare da manzo Allah sallallahu alaihi amma ba su da daman hita daga garin makka da rana sun yi imani suna tare da manzo Allah imanin su na gaskiya ne amma kuma boye aka hita da a nuna ma shi sha'anin Allah haka yake ko kana da imani ko kana da tsoron Allah ko mutunan kirki ne kai sai Allah ya jarrabe ka domin jarrabawa ita ke tabbatar da kai akan addini rishin jarrabawa sai ta saka lalace in aka kyale ka ba kyahutar ka ba hada ka da wata wahala ta rayuwa to sai kai diban kawai kai kan daidai kake sai ka ma bar bautan Allah yadda ya kamata sai ka shagalta ka gafala daga Allah subhanahu wataala amma ana jarraba ka sai ka koma wurin Allah subhanahu wataala to kadi ba ka gani masu imani ne wannan da ba taba masu imani irin su ba bayan annaba ba taba mutane mutanen kirki ga masafan manzo Allah ba amma ga su ne sun yarda da Allah din Allah ya yarda da su amma kuma asalala aboyi suka bar gari hatta la tuftina lahum quraish domin kada quraishawa su gano su samu labarin cewa lalle za su yi tara garin maka shi yasa suka yi ta cikin dare cikin daren ma da ɗaya aka zanke hita cikin daren ma ba gungu aka yi aka hita ba an yi mahaɗa kawai a gama bayan gari a ciki in wannan ya hita bayan shi an dandare shi ma wani sai hita in ya ga ba abin da ya same shi haka da ɗaya suka hita ta suka haɗin da kharaju ilal bahar dukkan su sun hita zuwa teku wannan dai tekun na maliya wayammamu kuma suka nufi mina a sha'iba wato bakin ruwa shi ake cima mina'a for da larabci shine mina'a bakin ruwa gabar ruwa din nan ta sha'iba ko shu'aiba suka nufe ta wa qayyadat lahum al-aqdar Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya kaddara masu safinatayn jiragen ruwa guda biyu kwale-kwale kenan kanana tijariyataini na 'yan kasuwa guda biyu abharata bihim sun shiga cikin teku da su ilal habasha ya zuwa kasan habasha saboda mi babu iyaka babu wata iyaka ta ta sarari da za ka bi ka shiga habasha daga makka dole sai sai ka bi ta ruwa saboda haka suka bi wannan hanya ta ruwa aka sanya su cikin kwale-kwale suka tafi bayan sun fita daga garin makka gari ya waye rana ta yi aka samu labari cewa ai an samu waɗansu mutane guda kaza sun gudu sun tai habasha wa fatinat lahum quraish sai quraishawa hankalinsu ya dawo suka gano cewa lalle akwai mutanen da suka yi hijira zuwa habasha fa kharajat fi athari sai ƙwarai suka fita abin nan suka bi sawunsu lakin sai dai lamma balagat ila shati lokacin da suka isa bakin gabar ruwa ita gaba ita ce shati gabar ruwa amma idan gabar ta zamanto ana hada-hada wurin ana kawo kaya ana saukiya ana ɗauka sai a ce mata mina'a yawwa wurin hada-hada kenan amma duk gaba gaba ɗaya ta ruwa ko ta ina sunanta shati kanu sun kasance ƙarin ƙwalaku aminin sun fita sun tafi a cikin aminci ma'ana sun isa habasha cikin kwanciya hankali muna ganewa ko mutanen makka na zuwa neman su su sun riga har sun tafi wa qamal muslimuna musulmai suka zauna fil habashati a cikin habasha fi sani jiwar a cikin mafi kyawun zama a cikin mafi kyawun kariya da kulawa da aminci haka suka zauna ma'ana kamar suna gara ma can da garinsu domin can ba mai tsunguma su babu wanda yake cutar da su babu wanda ya damu da su to kaga gara ma habasha da garin makka a wannan lokacin sujudul mushrikina ma al muslimina sujudan musulmi tare da mushrikai tare da musulmi wa audatul muhajirina da kuma dawowa yan gudun hijira mushrikai sun ga musulmi sun yi sun yi sujada sai suka yi sujada su ma sai labari ya kai ma musulman da suka yi hijira zuwa habasha ai duk mutanen makka ma sun dawo sun sun karɓi musulunci ka ce to tun da haka nan ne zaman me za su yi habasha su dawo mana jita jita ce wa fi ramadana a cikin watan ramadan min nafsi sana daga dai ita wannan shekara ta biyar din kharajan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ila al-haram ya zuwa harami ya zuwa kaaba kenan wa fihi alhali a cikin harami din a bakin kaaba jam'un kabirun akwai taro mai girma min quraishin na quraishawa kafiran quraisha sun taru bakin harami kuma zala sai ya hita tunda dama mun ci shi manzala sai yake ta sallar shi fihim sadatuhum a cikin wannan taron nasu babba akwai shugabanninsu wa kubara'uhum kuma akwai manya-manyan su faqama fihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi cikin su wa faja'ahum ko manzo Allah ya zo masu bazata ya zo masu kwatsam bi tilawati suratin najm da karanta masu suratin najm wanda Allah ya karanta musu wani najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى daidai nan wurin manzala sallallahu alaihi wasallam yana kawo nan wurin walam yakun ulaika al-kuffar waɗannan kafiran ba su kasance ba sami'u kalam Allah min qabl ba su kasance sun taba jin maganan Allah subhanahu wata'ala ba gabanin wannan ranar ba su taba jin Qur'ani ba ta wannan rana me yasa la anna kanu mustamirrina saboda sun kasance sun dage ala tawasi bihi ala ma tawasa bihi ba'dhum ala ma ba'dhum ba'dha akan yadda sashen su ya majuna wasiya da shi kan wanda ya saurari alqur'ani min qawlihi na maganar su لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كوكو سورارو wannan alqur'ani ku ta tijaniya ku ta hayaniya ku ta kara ku ta tarati a cikin shi domin mi ku ci nasara domin haka zo ana karanta shi kuna ta dumuwa kuna hayaniya ba wanda zai yin shi bare wancan lokacin ba lasfika ke akwai ba to suna nan akan cewa kawai sai riga sun yi ma juna wasiya sun ba junan su umarni cewa ka saurari Qur'ani duk inda aka gana karatun shi ai ta hayaniya a hana mutane saurari falamma baghatahum to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwantso masu ya zo masu kwatsam bi tilawati hadhihi sura da karatun wannan sura din wa qara'a adanahum kuma manzo Allah ya kwankwaci kunnuwansu kalamun ilahi magana ta Allah subhanahu wataala ta kwankwatsi wato kunnuwansu kallab magana ta Allah wadda take mai ɗaukar hankali shine kallab magana za ta ɗauke maka hankali kamar ce ba da abin da kake wa kana arwa a kalamin sami'u kuma ya kasance shine mafi ƙayatarwan maganar da tun da suke suka taba shi qat tun da suke ba su taba jin magana mai daɗi ba duk waƙe-waƙen da suka je na ƙur'ani na waƙa akhadha mashaa'irahum sai ƙur'ani ya kama zukatansu gaba daya wa nasau suka mance ko wa nasu suka mance ma kanu fi abinda suke a cikin shi fama min ahadin babu wani mutum illa wa huwa musghin ilaihi face sai da ya kashi kunnuwan shi yana sauraron qur'ani gaba ɗayan su suna ta hira ran nan abinda ake cewa ayi wal ghawfi din ran nan ba a samu damar yin ta ba kowa ya tsit la yakhthuru bi balihi shay'un siwahu babu wani abu da yake gitto ma tunanin kowa cikin su in ba sauraron qur'anin ba kowa ya bar komi hatta idza tala fi khawatim hadhihi sura har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya karanta karshen wannan sura din qawari waɗanda abubuwa ne masu kwankwasa tatiru lahal qulub zukata suna iya tashi da abinda suke sauraro na karatun alqur'ani ثم قرأ سنة من ذلك الله كرنت آية تكرشي سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا ثم سجد سنة من ذلك سجد صلى الله عليه وسلم abin da yake nuna idan kana karatun wannan sura mai girma in ka zo nan wurin to sujada za ka yi sujada ce ta tilawa ana yin ta saboda gashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta ta kuma ya yi sujada tun ma ana makka tun shekara ta nawa tun shekara ta biyar lam ya tamalak ahadun nafsu cikinsu lam ya tamalaka ahadun babu wani wanda ya mallaki nafsahu kanshi hatta kharra sajida da suka manzo Allah ya fara yayi sujada kowa sai ya fara yayi sujada babu wanda ya kasa rike kanshi saboda karhin qur'ani wa bil haqiqa a bisa ga gaskiya kana tarawatul haqqi wato tsawar gaskiya ce ta kasance qasada'atil inada ta tarwatsa wannan taurin kai da yake fi nufusil mustakbirin a cikin zukatan mutane waɗanda suke masu taurin kai rannan duk wani taurin kai sai qur'ani ya wace shi ya kakkarya shi gaba daya wal mustazi'ina da kuma zukatan waɗanda suke wasa da izgili da qur'ani fama tamalaku basu mallaki kansu ba an ya khirru lillahi sajidi da suka faɗi suka yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar duk wata adawa duk wata kiyayya duk wata tsana ga manzo Allah sallallahu duk qur'ani ranar suratul najm ta ratsa su shikenan ana yin sujada tunda ya wara kowa ya tsit har sai da yake fasjudu lillahi wa abudu kowa ya fara yin sujada wa saqata fi aidihim sai ya bayyana gare su walan ba suke tafi aidihim wa saqata fi aidihim sai ya fado a cikin hannuwansu ma'ana ya bayyana gare su lamma hasu lokacin da suka gane anna jalala kalamillahi ta'ala lalle girman magana Allah lawwa shine wanda ya lankwashi zimamahum akalansu ma'ana shine wanda ya dawo da su ƙarhin magana Allah ne ta sadu suka bada suka yi sujada wartakabu sai suka aikata aina ma kanu yabduluna irin abin da suka zamanto suna badawa kusara judi matuƙa ƙoƙarin su fi mahwihi a wurin goge karatun Qur'ani wa isna'ihi da kuma kawo ƙarshen shi wa qad tawala alaihim al-lawm to wannan abin da suka yi kuma shikenan sai zargi ta zuwa akan su ga wanda bai je ba wal itabu da kuma fada min kulli janibin daga kowane bangare duk wanda ya ji labari daga cikin waɗanda ba su je wurin ba aka ta amma kun ba mutane kunya wallahi jiya Allah wadaran ku yanzu ha Muhammad din sallallahu alaihi wasallam zai je ya abinda zai burge ku ko kunya ba ku ji duk taron ku a cewa ya fadi kuma kun fadi shir da ku Allah wadaran ku kun ba mu kunya wallahi min man lam yahdur hadha al mashhada daga cikin wanda bai je wannan wurin ba min al mushrikina daga cikin mushrikai wayan da zalika to a wannan wurin fa ne tunda suka gana ta zargin su kadabu ala rasulillah sai suka yi manzo Allah ƙarya kaji waftarau alai suka kirkiri ƙarya suka danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu atafa ala asnamihim bi kalimati taqdir cewa manzon Allah ya ƙara akan gumakansu da kalma ta yabo kalma ta girmamawa muna ganewa ko wa annahu qala anha cewa manzala sallallahu alaihi wasallam kal gharani qulqula wa inna shafa'atuhum la turtaja wadancan su ne ainihi gumaka mafi daukaka kuma lalle cut- abin nan ceton su lalle ceto ne da ake tsammani ake sare a samu Ma'ana wannan magana su ce su da suke bari algharaniq wato halitta ce kana iya cewa dodanni dodo ka san shi dodo ba ganin shi ake ba ko ba wanda ya taba ganin dodo amma ana tsoron shi ko cikin duhu kake da an ce ga dodo nan sai kai maza ka fito kuma ba wanda ya taba ganin shi to algharaniq su dama quraisha suna cewa dodanni ma'ana goma kansu madaukaka ne kuma lalle sai an samu ceton su ranar alkiyama ana kauna samun ceton su wai sai suka ce da manzo Allah ya zo afara'aytumul lata wal uzza wa manat as-salisata al-ukhra wai sai ya ce tilkal qaraniqul ula wa inna shafa'atun shi yasa suka yi ni yawwa saboda ya yabi goma kansu suka yi ƙarya cikin gari kuna ganewa ko ja'u bi hadha al-ifki al-mubin sun zo da wannan kiran ƙaryan bayyananne ya taziru domin su kawo amzarin su an sujudihim daga faduwa da suka yi suka yi sujada ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi alaihi salatu wassalam wa laysa yustaghrabu hadha ba a mamakin wannan ai wannan ban ba mu mamaki bane min qaumin kanu daga mutanen da suka zamanto ya lafuna al-kadhiba sun sa- sun yi sabo da ƙarya dama sun saba yin ƙarya wa yutiluna dasta kuma suna tsawaita makarkashiya wal iftira'a da kuma ainihin shaci faɗi dama suna faɗi da yawa da haka wannan ba wani abun mamaki bane kenan da suka bada ma mutanen da suka masa wada sai aka ce a to tunda haka nan shikenan da da yana zagin su yanzu yana yabon su to ba laihi a lalle ba koyi laihi ba ko mu ma- ko mu inda muna nan mu ma faduwa za mu yi Me su- tunda an yabe su shikenan wa balagha hadha al-khabar wannan labarin sai ya isa ila muhajiril habasha ya zuwa 'yan gudun hijiran da suka je habasha walakin fi suratin takhtalifu tamaman a cikin wato labarin da ya saba kwata-kwata cikakken sabawa an suratul haqiqiyya daga yadda yake bisa ga hakika mun ji a gaya masu cewa manzala ne yake karatu da ya zo fasjudu lillahi wa gudu sai suka yi mi sai suka bada suka yi sujada a sai labarin ya zo masu sabanin haka balagahum anna quraishan aslamat labari ya zo masu cewa lalle quraisha dai sun musulunta kaga kuma abin ba haka yake ba da gaya masa haka yake cewa qur'ani ya kama su sun bada su yi sujada da suka ga manzo Allah ya da shikenan farajahu ila makkata sai suka dawo makka fi shawwal a cikin watan shawwal kaga wata nawa kenan daga rajab zuwa shawwal ko wata nawa kenan wata uku ne ko min nafsi sana daga dai ta wannan shekarar da suka hijira kenan ba su dade ba suka ji labarin cewa ga abin da ya faru ai mutanen makka ma gaba ɗaya sun musulunta balamma kanu duna makkata lokacin da suka zo kusan makka sa'atan min nahar suka kasance kusan makka wannan lokaci na rana haka wa arafu jaliyatal amr suka gane hakikan al'amarin yadda yake cewa ba wa musulunta aka yi ba a watsin da suka shigo ba su ga wata alama ba yadda suka bar garin dai sun dawo sun iske shi yana nan yadda yake raja minhum man raja ila habasha cikin su waɗansu sai suka koma daga cikin su zuwa habasha dan suka ce a kai mu koma labari mu kaga wata hiya ce mai yawa falam yadkhul fi makka bai shigo cikin garin makka ba min sa'irihim ahad kowa daga cikin su illa mustakhfiyan ba sai a boye kawai ya shigo duk waɗanda suka shigo sun shigo ne a boye kamar yadda suka hita daga ciki a boye aw fi jiwari rajulin min quraish ko kuma wanda kaga ya shigo maka a wannan lokacin to ya shigo ne a cikin wato amincin wani mutum daga cikin mutanen makka suna da wani abu da ake ce ma jiwar yawwa dan makka da ɗan garin makka in ka zo abin nan da sunan da sunan shi ka shigo to kuma ake adawa da kiyayya da kai ba za a taba ka ba amma in ka shigo kai kaɗai da kanka to ka shiga uku sun mashtadda alaihim sa'annan ya tsananta a kansu wa alal muslimina akan sauran musulmin da suke cikin makka din ma al bala'u bala'i wal azabu da azaba min quraishin daga quraishawa ma'ana wannan haduwar da suka yi ta ta ta abin nan ta sa su cikin damuwa wannan sujadar da suka yi suka ce bari ma a ƙara buɗe lamba wurin azabtar da mutane wa saqat bihim ashairuhum kuma dangin su suka ci gaba da kama su, suna shaƙo su suna azabtar da su saqat shine mai asaqu kamawa albatsh suka ƙara damƙo su faqad kana sa'uba ala quraishin domin ya zama abin da yake mai wahala ne ga quraishawa ma balaghaha anin najashi abinda suka samu labari ya zo masu daga najashi min husnil jiwar na kyakkyawan aminci da yaba 'yan gudun hijira ba su ji daɗi ba su sun so sarkin habasha ya koro su ba sai aka yi katari bakin manzo Allah ne almajiran manzo Allah ne ko manzo Allah ya ce su ta saboda haka ba za a ci mutuncinsu ba su kuma ba su ji daɗi ba walam yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam buddan manzala sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai ga wata makawa ba min an yushira ala ashabihi kaman yayi nuna mai ba sabon shi shawara bil hijrati da hijra ila al habashati zuwa kasan habasha marratan ukhra wani karo na daban kuma mana bayan can ya ce masu yi ko manzo Allah ya kara cewa mi wanda ya ga yana iya tahiya tahi al hijratu الثانية إلى الحبشة هجرة بزوا قصر حبشة واستعد المسلمون للهجرة مرة أخرى sai musulmi suka yi shiri suka yi tattali domin yin hijira karo na biyu wala nifaqin abusa kuma wato abin nan me ake ce mai wuri ausa wanda yake mafi fadi ma'ana fiye da wancan kanat hadhihi hijratu thaniya wannan hijirar ta bi ta kasance a shakka ta fi wahala da tsanani min sabiqatiha daga magabaciyarta faqad tayaqqadat laha quraish domin ita wannan hijirar ta bi da za a yi quraishawa sun falka sun sama musulmi ido inda suka yi suna kallon su sun ga inda za su wa qarrarat kuma quraishawa sun sun yi yunkurin sun tabbatar da ihbataha wato kawo lalacewa wannan hijirar ba za a yi ta ba muna ganewa ku sun ce waccan an yi ba su sani ba to ta bi ba za a yi ba ba da sanin su ba ba yadda za a yi ta kuma sai sun ga yadda za a yi baida sai dai baida ma'anar ta gaira annal muslimina cewa lalle musulmi kanu asra'a musulmi sun kasance sun yi su sauri wa yassara Allahu lahum safar kuma Allah ta'ala ya saukake musu tafiya zuwa kasan Habasha ban hazu su ba sai suka danganta suka raba ila najashi Habasha zuwa sarkin Habasha qabla an yutraku tun kafin a kama su wa bi hadhihi marra ba cikin wannan lokacin kuma hajara min rijali sun yi hijira daga cikin maza 83 rajulan namiji 83 in kana fihim ammar in akwai ammar a cikinsu to su 83 ne in babu ammar kuma 82 fa innahu yushakku fi domin ana kokwanto cewa da ammar dan yasir cikin wannan hijirar ko ban da shi wa 18 aw 19 imra'a da kuma mata 18 ko kuma mata 19 kina hada su nawa kenan ga tamanin da uku ga goma sha takwas ko goma sha tara dari daidai ke ko? to haka suka yi hijira maki da tukurashin bi muhajirin habasha to ga wata makida kuma wani zalunci da ainihi ƙuraisha suka shirya domin su jawo waɗannan mutane da suka ji habasha a maido su makka a ci gaba da ba su wahala da azabtar da su azza alal mushriki yayi wahala akan mushrika ya tsananta akan su sun shiga damuwa an yajidal muhajiruna ma'manan a ce yan gudun hijira sun samu aminci wurin amintuwa li anfusihim ga kawunan su wa dinim da addinin su mana kafaran maka ba su ji daɗin wannan ba faktaru rajulaini sai suka zaɓu mutane guda biyu jaldaini jarumai guda biyu mazaje ne guda biyu cikinsu labibai ne masu kayin hankali masu wayo masu azanci da dubara wa huma amr ibn al-as su ne amr dan al-as da abdullahi ibn abi rabi'a abdullahi dan abi rabi'a qabla an yuslima duk sun musulunta amma kafin su musulunta lokacin suna maguzawa sai suka zabe su wa arsalu ma'ahum al-hadaya sai suka aika wato kyaututtuka tare da su al-mustaqrifa kyaututtuka waɗanda suka masu burgewa masu ban sha'awa irin wanda za a mu sarki kuma ya karba lin najashi ga sarki najashi wali batarakati da kuma fadawan shi ga na sarki ga na fadawa wa ba da an saƙar rajulani tilkal hadaya ilal batarika bayan waɗannan mazaje guda biyu abdullahi bin amr bin al-as da abdullahi na abi rabi'a bayan sun mika wannan kyaututtukan ilal batarika ya zuwa fadawan sarki manyan fadawan wa zawwadahum sa'annan kuma suka dade su be menene nan ya goge bilhujaj ne ko yawwa suka ainihi ƙara masu guziri bilhujaj da hujjoji allati wadda ya tsurudu biha a ula'ikal musulmun wanda da waɗannan musulman ake aka koro su da su mana abin da yasa suka baro makka kenan bayan sun gaya masu dalilin da yasa suka baro makka wa ba da ni tafakatil batarika bayan waɗannan fadawa sun yarjejeniya sun hada baki an yi shiru alan najashi si ba ma najashi shawara bi iqsa'ihim da koro su hadaru hadara ila najashi muna ganewa ko bayan su fadawan an ba su cin hanci an yi komi sai suka gaya ma sarki najashi waɗannan bakin kamata ka kore su tun kayan su waɗannan su zo kaza kaza kaza kaza kaza duk suka gai muna ganewa sa'annan sai suka ce to ku kuma tunda kun zo dan a kore su yanzu sai ku je ku mai magana mu mun kara namu da ya saurare ku to cewa za su kai su baya kasa hadara ila najashi su waɗannan baki guda biyu daga makka sai suka zo wurin sarki najashi wa qaddama lawla da suka bashi kyautar shi thumma kallamahu sa'annan sai suka mashi magana faƙwala lahu sai suka ce mashi ayyuhal maliku ya kai wannan sarkin mai girma mai daraja innahu qabbawa ila baladika ghilmanun sufaha wasu yara wawaye sun tattaru zuwa garinka suna nan sun zo garinka su da yawa har sun kauyen su ɗari da wani abu waɗannan mutanen da kake ganin su fara ku dina kaumihim sun bar addinin mutanensu laihinsu na farko kenan sun bar addinin mutanensu walam yadkhulu fi dinika kuma ba su shiga cikin addinin ka ba kai sai sarki laihi na biyu kenan saboda mu mun so da suka bar addinin nasu ko da dai addinin ka su shiga to ba su shiga naka ba dan sarki ya ƙara jin haushi wa ja'u bi dinin ibtada'uhu kuma sun zo da wani addini wanda su ne suka kago abin su ablahi na uku kenan la na'rifuhu nahnu wala anta mu da kai ba mu san wannan addinin da suka kirkiro ba sabon addini ne lahi na nawa kenan na hudu wa qad ba'athana ilayka fihim ashraf qaumihim manyan mutanen su suka aiko mu wurinka saboda su min abaihim daga uwayensu maza wa amamihim da kuma ‘yan uwan uwayensu maza, wa asha'irihim da kuma danginsu gaba ɗaya su ne suka turo mu mun zo da bakinsu ne nan, domin ka ba mu su, mu maida su. Litaruddahum ilaihim domin ka ba mu su, mu maida su wurinsu. Fahum a'la bihim ainan, saboda haka su ne mafi ɗaukakan kulawa da su. Ma'ana sai sun fi ka kulawa da su. wa a'lamu bima abu alayhi kuma su ne mafi sani game da abinda suka aibanta su wa atabuhum fihi kuma su ne mafi sani game da abin da suka zarge su da shi wa qalatil batariqatu wadawa sai suka ce sifkan ayyuhal malik gaskiya ne gaskiya ne sarki abinda suka faɗi gaskiya ne ba aslimhum ilayhima ka mika su ka bada su ka ba su su su koma da su balai ruddahum su maida su ila qaumi zuwa mutanen su biladihim da kuma garuruwan su fada sun sha mi sun sha kudi sun sha cin hanci walakin sai dai ra'an najashi najashi ya ga annahu la budda babu makawa min tamhisil qadiyya daga tsabtace wannan matsalai dole a yi bincike wa samai atraf shi sarki ne sarki ko ba ya daukan mataki sarki alkali ne sai ya yi sai ya yi bincike ya hukunci da sauraron atrafiya bangarorin ita wannan matsala din jami'an gaba daya sarki yake dole sai an saurari kowa فأرسل إلى المسلمين سينا جاشي يا إيكا ما مسلمين يتي أجي أكرا من سوى دعاهم يكراس فأبروا سيسك وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان sun kasance sun hada kan yin gaskiya ko ma mi za a ko mi za a masu koda sun je gaban sarki sun iske an ja kibiyoyi an daga ta kubba cewa za a sassare su ka ci kan mai yarda maganar mu ta saba da juna me magana guda daya duk abin da za a mawace wala ce mu gani maka ba nan farawa ne za a yi saboda haka duk abin da za a mun kan mu yarda mu faɗi ƙarya mu faɗi gaskiyar da ta kawo mu nan gurin fa qala lahum najashi sai sarki najashi yace musu ma hadha dinu alladhi faraqtum fihi qaumakum wani addini ne wannan wanda kuka rabu da mutanen ku da shi walam tadkhulu bihi fi dini kuma ba ku shigo da shi cikin addini na ba wala dina ahadin ba ku shiga cikin addinin wani mutum ba min hadhihi milal daga waɗannan addinai da muka sani mun san yahudanci mun san nasaranci to ku kuma ba ku kowane ciki to wani addini ne wannan qala jafar bin abi talib sai jafar da abi talib yace dan uwan sayyidina ali wa kana huwa al-mutakallima 'anil muslim ya kasance shine wanda yake magana da sunan musulmi yace ayyuhal malik yace ya kai wannan sarki mai girma kunna qauma al jahiliya mun kasance mutane ne na jahiliya qauman al jahiliya mun kasance mutane ne masu jahilci ba mu san rubutu ba mu san karatu ba ba mu san daidai ba ba abinda muka sani banda abinda yake ba daidai ba na abudul asnama daga cikin jahilcinmu muna bauta ma gumaka bauta gumaka jahilci ne domin gunki in ba jahilci ba abinda tun da ka tashi baka taba gani yayi motsi ba ba gani ya kyauta ba ya maka magana ba abinda ya taba maka kuma kai ta zama kan cewa Allah ka ne kai kana motsi shi bai saboda Allah kai ke ta yawo ka je ka dawo ka iske shi na nan baka taba barin shi da wata kura ba ka zo ka iske ya shafe makan shi kaga ai jahilci yasa wannan muna bautar gumaka wa nakulul maita muna cin mushi mu dabba in ta mutu to uwa ba muna ganin mata hidadi saboda jinin ta ya kame cikin jikinta kawai sai dai mu hede ta kawai ba sai ayi wani yanka ba kaga wannan ma menene jahilci ne wa natil fawahisha muna je ma alfasha ma'ana muna ayyuka na alfasha muna zinace-zinace wa naqta'ul arham kuma muna yanke zumunci mu yanke zumunci a wurinmu ba wani abu bane ashe jahilci ke kawo yanke zumunci duk wanda kaga ya yanke zumunci da shi da dan uwan shi to ba ba masani bane bai sa abin da yake ba inda ya sani ba yadda za ya yanke zumunci domin da wanda yanke zumunci Allah ya tsine mai albarka in kana da ilimi ka san tsino Allah za ta tabbata gare ka to dan me zaka yanke zumunci kaga ba ka yanke ba kamar yadda yanzu zaka samu musulmi da yawa wani na nan yayi shekara goma ba magana da dan uwan shi dan uwan shi ne ba uwa ɗaya uba ɗaya suke kuma gida ɗaya suke amma ba a magana ko nasiha kamai ko jan hankali kamai ya ce a shi ko lahira ka Allah ya hada shi da shi Allah bai hana ka da dan uwanka ranar lahira ba akan wannan muguwar ɗabi'an shi aljanna za ka kai ka tai wuta to ka ce ko lahira ka Allah ya hada fuskokin ku bare ma ba addu'a addu'a ce ta banza kai Allah ba zai karbe ta ba sai Allah ya hada fuskokin ku ranar alkiyama Allah ya ce me yasa ka ce kan hada fuskokin ki yau ga ga ga fuska ka gata shi ka gaya mani me ya maka me yasa ka dauki shekaru aru aru har ka mutu baka mai magana za ka yi bayani Allah ce saboda haka ne koto shi kenan ni na ce kakka yanke zumunci ka yanke ta wuta shi kuma ya baka hakuri ya baka hakuri daya biyu uku hudu har ya gaji ya ma malamai magana su ma magana ya ma yan uwa magana su ma magana ya ma iyaye ya ma kakanni ya ma dangi ya ma makwabta ka ji jin magana kowa shi yana so a shirya kai ba ka so a shirya ko to shi kenan ka ta wuta shi na yafe mashi tunda shi yana so a shirya yanke zumunci ba ya da kyau wa nusiul jiwar sannan kuma muna mummunan makwabtaka makwabtakan mu ba ta da kyau makwabci da makwabci ba a zama na kwarai wa yakulu minnal qawiyyu dha'ifa mai karfi a cikin mu yana canye mai rauni mana yana canye haƙƙin mai rauni cin haƙƙin mai rauni jahilci ne mutum ya ma aiki ka kibe shi sai da yama aiki bukatar ka ta biya kai ka ki biya mai bukatar shi daidai ne saboda ba yadda za a yi da kai kaga mutum ya maka aiki ya koma yana maula hakkin shi ne yake so amma ya koma dan maulanka kullum sai ya zo ya zanna ko gida yana jiran ka in ka zo ka ya gaida ka ma ka kyale shi kayan shi ne fa hakkin shi ne manzo Allah ya ce ku ba wanda ya maku aiki aiki tun gabanin ku ba shi hakkin shi tun gabanin zuba shi ta bushe da zuba ta bushe kam ta tsane gaba ɗaya ma babu ita ya mamance daga jiya wannan aikin naka yana ta saba da maroko gidanka da inda ya ganka sai ya dan tsaya yana dan soshe soshe hakkin shi ne yake so ba yadda za da kai kai karhin shi to wannan jahilci ne kama karya ne ba da kyau Ba kunna ala dalika mun kasance akan haka hatta ba sallahu ilaina rasulan yawa lokaci ya cika ko har sai da Allah subhanahu wataala ya aiko mana manzo minna a cikin munarifu nasabahu mun san danganan shi wa sidqahu da gaske shi wa amanatahu da amana shi wa afafahu da kuma kamun kanshi bari mu tsaya nan wurin insha Allah karatun mu na gaba sai mu tashi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci
ya taɓa zama Najeriya ya arzikin Najeriya ta arewa yana da gida na tafi Najeriya amma yanzu aka da zai kuma yi ba ma ya ce shi suna Najeriya yana da gida ke tare da gida ya da ita masu tashi kamar tana yawan turbi wanda shaye-shaye da kuma kuma suna shiga cikin da yi rawa da yi bidiyoyi ya yi ya yi kashi bari a wajen kuwa ya ce su ke kai Najeriya a kamar da su na kan ce ba su bari shi ne yake ya ba ku kaya ba ku dama ku dama zai ba mu shi mutum da ya na ba shi da su ke na bibe ka su kulmi ya ce amma shi aka ce ba ba ya ce ya tashi na kai kuma ya kuma ce shi kuma kinan ba tambaya ba ce ba tambaya ce yayi da haka cewa za yi ya za yi da ita sakin ta za yi kuku ya sake ta ai shi kenan ba tambaya ke
saki ɗaya amma shi ne ai babu tambaya mahita yake nema ko kuma madadinta yake nema To Allah ya bashi Ah, Allah subhanahu wa kun dai ji kun ji sakamakon abin da ya saya rabu da iyalin shi saboda watsuwa da lalacewa shaye-shaye take shaye-shaye take na canza fata da kuma ainihi tsiraici da hotuna na bidiyo tana aika ma duniya kowa na kallanta yayi yayi ta bari ta ki bari ya rabu da ita da yawon banza to ya rabu da ita yanzu abin da yake nema a samu mai mace ta kwarai Allah ya sa a samu akwai mata na kwarai da ma suna nan da yawa kamar yadda akwai matan banza suna nan da yawa duka za a yi samu to amma dai sanin gaiba bahaushe ce sai lillahi mu yi kokari mu ga an samu insha Allah Allah ya sa a dace Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da alkhairi duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba mu damuna mai albarka. Inshallah.
lokacin da Allah zai ba a yake da
Eh, duk kafaran maka aka ce fiya sadatu jumu'un kabiru quraish ko akwai manyan mutane wa ashrafum duk suna ci watakila abu jahal yana nan ko watakila da yake manyan suna da yawa ba shi kadai ne babba ba watakila kuma ba yana wallahu alam duk suna nan so usman duk suna nan tare ka usman yana nan Ah, saboda haka jabar ya yi magana saboda musulmi haka suke almuslimu na ta takafa udimau ya tsabi zimati adinahu wato kakka yi tunanin cewa jafar ya yi usman girma ko wani abu ah. usman ya ci girma ya bashi shawara aka yi akan jafar ya magana shi yasa ya magana Allah ya samu dace rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim akwai ɗaya daga cikin ɗalibai da ake karatu tare da sunan Allah ya mai cikawa yau yanzu da la'asar ake jana'izar shi wani dan matashi ne haka wari haka wani mai dan jiki haka ya daɗe yana zuwa nan karatu da daidai inda ma muke karatu dai na halarta to insha Allah da la'asar ake jana'izar shi nan mor wanda ya samu dama sai ya halarta insha Allah Allah ya ji kanshi mai gafara Allah ya sa ya huta Allah ya fi mashi na'am yawa da kuma wanda suka kawo wannan amfili muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah ya biya musu bukatun su ya sa rayuwarsu da dukiyar su albarka Allah ya sa mu kuma abinda suka kawo wannan ya amfane mu da zaman to sanadiyar shiga mu gida aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin